سيدنا محمد فاتح ما أغلق والخاتم ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ne ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana mawafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana mawafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu saurara da karanta da musulmi suna da jirgin da lafiya wa musulmina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabul jana'izi littafin da ke magana akan hukuncin janazoza littafin da ke magana kan hukuncin janazoza shine jana'is ma'ana hukunce-hukuncen da suka rataya da mamaci to a ciki muke don haka za mu tashi sabon babi a ƙarƙashin wannan kitabu
babu laisa minna man shakkal biyo
babun laisa minna man shaqqal jiyuba taqdiruhu hadha babu wannan babi kenan wannan babi kenan a cikin bayanin hukuncin ko zancen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya ce laisa minna man shaqqal jiyuba duk wanda ya tsaga ya keta aljihu saboda yiwuwar musiba to laisa minna man shaqqal jiyuba ma'ana mu ba ruwan mu bai kan tsarin mu bai kan sunna ta ita muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda musiba ta sa ya keta tubabi ko ya keta aljibai to laisa minna ba na nufin laisa minna da musulunci ba a laisa minna bai kan shirya ba za sallallahu alaihi wasallam za a yi shi da cikin musulunci amma laisa na hadisi sallallahu alaihi wasallam bai kan sunna annabi bai kan shirya annabi sallallahu alaihi wasallam da ko shi ko shi da manala ya ce shirya هو الهدي هدي المصطفى وسواه الهوى وضلال لا تخلو القرآن duk abin da ba shi ne Qur'an a rabata ce san zuciya ne ka kada ka yi kada ka jawo wannan wannan wannan abin da wannan wanda ba shi ne wanda ba shi ne wanda sun da shan fadi yuma to
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا زبيد اليماني عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم العقود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليماني عن ابراهيم مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ليس منا من لزم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه ابو نعيم يجي وتلقى امام البخاري حدثنا ابو نعيم ابو نعيم يا رب تبشر ابو نعيم قال حدثنا سفيان يجي سفيان الثوري جابر بن جمهور قال حدثنا ربيع الايامي يجي ربيع الايامي يا بن تنجمو شيما عن ابراهيم يا بن ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي عن مسروق شيما ابراهيم النخعي يا بن مسروق بن العجدة عن عبد الله مسعود قيادة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شيهما قال أبو بكر بن مسعود يجي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس منا من نذر الدنيا duk wanda musiba ta sa ya tayyama ya kuntu kuke shi wa shaqqal yuba yake shi aljihu ko aljibai wada'a بدعوى الجاهلية كما يكرمي يكرمي أن الجاهلية يا ويلا ويا جبلا دسوس واصيب شيء دعوة دعا بدعوة كثيرة na'am
وليس منا دول يوم بين كيش اليوم بين شكل الركوع بين كيش يأتى إبن صلى الله عليه وسلم وكان يوم المقابل عن حديث الزمان زهرة na'am amma abin da za a yi lokaci a ciki in an lura shi hadisi yana magana kan abu lam- lam- man lalaba da hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya kaga mu ba da kuma magana amma a tarjama abu ko ne ya waro abu da ya waro menene abu da ya waro shi ne ce sun da man shaqqa al-juyuba to menene dalili aka ce watakila tasirin da yi da shakkul ilimi da kayar da abubuwa guda uku lamtul hudud da kuma watan da'a bi da'ul jahiliya abin da yasa yayi wannan watakila na yi muni ke ce aljihu ya aljihu ya yi muni bisa da uku don haka ya waro shi da jama'a na sannan kuma wannan adabi da aka ce laisa min da man ladama al-quluda wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya ba yana nufin sun fi hada su duka uku bane sannan yin laisa min da na'am wani ne bi ma'ana abu kowanne ɗaya mutum ne laisa min da a gane kada a ɗauka sai mutum ya hada ne duk wanda ladama al-quluda wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya to laifin minna kamar sai ya haɗa su ke wani na iya wahamin cewa sai ya haɗa su a tana da ma'ana au ma'ana kowane ɗaya ya aikata tana da rubutun laifin minna za ka sai ce laifin minna man da kamar rubuta au shaɗar jiyuba au da'a da da'awar zahiri ka yi wani ɗinar ma'ana au kowane rubutun ɗaya ya aikata yana da rubutun laifin minna
باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقدمن قولته
باب رفاع النبي نساء النبي رفاع النبي صلى الله عليه وسلم سعدتنا قوله مكوسة باب رفع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سعدتنا قوله نعم باب تقديره على الله شبيه ما طبع نعم sai ɗauke shi mubtada kawai ko kabari na mubtada muqaddari ha ha babu نعم رفع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سألنا قوله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا توس يا مسعد بن قوله توس يا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كسعد بن قوله أو تذكر من الإبارة
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اجتد بي وقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يدرني ان لم نكن أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، وقلت بشطري؟ فقال لا، ثم قال: الثلث والثلث كبير أو قصير، إنك أن أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعلني في امرأتك فقلت يا رسول الله مخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى يتبع بك أقوام ويذر بك آخرون اللهم أرض لأصحابي هجرتهم ولا تردوا على أصحابهم لكن الباعث سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعودني على حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغني من الوجع وأنا مهمل ولا يجي إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت بالشر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تضرع ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالة يتكفرون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أولئك بها حتى ما تجعل من امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا تجلس به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي أصحاب اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لا يجد الباكس يسعدون قولا يرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات بمكة وقد يسأل الله في سورة النسيان وتدم وجه إمام مالك لا مالك مالك daga Muhammadu bin Muslim bin Shihab az-Zuhri shi kuma daga Ahmad bin Sa'id bin Abi Qasim shi kuma daga baban shi ne Sa'id bin Abi Qasim radiyallahu ta'ala anhu qal kana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya Sa'id bin Abi Qasim ya roƙe ne shi ne sarkin sarkin baka da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Sa'id bin Abi Qasim shi ne farko wanda ya kashe kafiri da kwari da baka mazalla sallallahu zai zai hadin sai mazalla dai ta ya bashi yace in ya sa'adu fidaka aliyu sabai suke ce mazalla fidaka aliyu malamin mazalla sallallahu sai ce in ya sa'adu fidaka aliyu to shi da sa'adu aliyu ba sai yana da cikin wani tashaddu bashara shi sa kuma bin ba sai ce sama ana da wani ne da da lafiya ya mutu ya zo gai da ibadu lafiya a wani da ke wada shekarar hajjin murmara min wajen ishtadari saboda karshen lafiya da ta yi tsanani gare wajen ishtadari saboda karshen lafiya da shi wace abin ma'ana marina wace a wajen marina marabar shi ne marashi da waɗannan shi da masu dogara فقلت إني قد بلغ بي من الوجل وعلى ضمائر يا رسول الله كان يد رسول الله كثيرا رسول الله أفضل يا رسول الله وعلى ضمائر إن على الدنيا إما بسجوديا ولا يسوي إلا بذلك بعد ذلك لا سيئات يأتى إذ لم تبلغ ذلك سجوديا ذلك فصعب amma aka sassabu rizukan mali kuna damar in yi sadaka da kashi biyu cikin uku da dukiyata ƙada nan a kasa uku kashi biyu da sadaka da shi in ba kashi da shi za a kada ƙada nan za a sallallahu ta'ala da sallallahu ce la ba fa kullu shadri na ce dulu araba ba ku sani ba araba biyu na iya sadaka da rabin dukiyarsa fa qala la fa zalla sallallahu alaihi wasallam ce a ma'ana inda yace la su sani da yawa la nisbi da yawa shi ne ma'ana ثم قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير yace sai ne ko sulusi sai ne ko sulusi amma zalla ne ya sauko da shi daga sultani ya sauko da shi daga nisibi amma kuma a kore mishi duka ba zan yi samu alkhairin sadaka sai aka ajiye shi da su domin samu shari'a ta ce da cewa dukkan da wasiya gaba ɗaya tana cikin sulusi ne ba za ka yi sulusi ba sai in mara da sun farka ba sai an rasa sun ce a sulusu wasu sulusu kabir an shi sulusi ma ba ba ne sai dai kuma sulusi duk da sulusi shi ma babba ne shi ma babba ne ko kuma absolu wa sulusu kasiyar a wata duniya don haka yana shakka ranar da shakka sai ya ce abu kasiru ya ce kabiru abu kasiru za ka sai kawo duka a sulus wa sulus kabiru babban shi ma sulus wa sulus wa sulus kasir shi ma sulus yana da yawa shi ne ma'ana إنك أن ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفرون الناس فذهب صلى الله عليه وسلم سيما دليل na shi ma sosai ya yawa nisfi ya yawa to ina ne ma dai sulusi ina ne ma dai sulusi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi dalilin da yasa aka sauko shi daga sosai da nisfi sai ce an tabara wa rafataka agniya khairu min an tabara ma'ana min tabarra ai sai kabar magadan ka mawadata ka ban musu wadata ka ban musu dukiya ya fi ka basu talakawa komai hannunsu suna yawo rariya rariya ya taɓa kunan nasa suna tara tafi ta fi suna ba su sadaka gwamnati ka mutu dukiya su gwamnati ka mutu ka basu da dukiya suna cikin wadatar su daga basu suna talakawa suna jira da dare suna tara hannu shi ne ta kafa hula suna tara tafukan su ana basu sarari ko ta kafa hulan nasa suna bin mutane su nemi sadakar tafukan ma'ana a yi musu baiwar tare a kan mutum zai ba su sadaka da hannu shi zai ba su to suna tara hannu ana ba su sadakar tare yadda kafa hulan nasa suna kan tafukansu ana ba sadaka ko ita ta bukunan nasa suna neman sadaka tafukan mutane to duka an su bashi ya zo ka bukunan nasa wa in ka kada tuti mana bakatan tabtabi wajh Allah illa mujarrabina babu wata nafaka babu ciyar wanda za ka ciyar kana neman yadda Allah ba ko da a ciki illa mujarrabina wajh Allah lan ayyuka Allah kana neman ya dara a ciki mutabtaki wajen Allahi ibada sai dai illa ujur zalika ba ce an maka sakamako an baka lalata duk ciwon da kai inda ka yi ilasi don Allah kai ka ne ne yadda Allah cikin ciwon nan to sai ka fara da ciki hatta ma taji'alu fi imra'atin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hannu wanda za ka sa a bakin matarka ka san lokacin da aka daura maka aure hannun da maka cewa cewa da tubatarwa da karantarwa addini na wance ya mutu akan wani haka dole ne to wannan cewar da za ka yi mata dan ko akwai a kaso kasuwa dole ka ce da ita ko akwai a kaso kasuwa dole ka ce da ita to haka ma har wannan mata abinda za ka sa a bakinta sai an baka ladar kaciyar saboda Allah sai an baka ladar kaciyar saboda Allah ka san haka ko ba ka san haka ba amma su ba da suna da sabani a cikin wannan suka ce abinda ake so lokacin da za ka ciyar din ya zan yana cikin niyyarka wannan ciyarwa da zan ma iyali na na kuma ciwa saboda Allah ku shi kenan sai ku ce saboda Allah wannan cewa da zan ma 'ya'yana na kudurci cewa ce in baki ne wajen dare mai da ala to mutum zai samu ko suka ce kuma ya kudurta wa kudurta ta da amma suka ce a sai ya kudurta ta zai samu wani lalata amma shi in ya ce ya sauke nauyi don Allah ne ya dora mishi ce da mata su ya ce da ƙananan ya zo da baka da dukiya mana baka da kuɗi wajibi ne Allah ya dora mishi yanzu in ya ce da su ya yi ya sauke wajibi amma kuma na da ta kwakwala ta infaki bisa bidilla sai ya kudurta ta ya nemi ta ya nemi latar wajen Allah imanin masu saba sai ya yi hisabin ta tana da samu da wasu ko suka ce a ko ya nemi ta gobe ne ta wani samu da ba shi da shi hata ma ta ji arziki ne ba a cikin فقلت يا رسول الله سعد بن ابي وقاص يجي سيدي يا رسول الله وقد لها اصحابي يبقى بني لم مركب الصحابين يوم وانا hukuma sallallahu suna da cikin suka halarci yakin rida to da aka yakin wasu sun dawo musulunci to yana ciki kuma yana cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a cikin yakin don haka shi ne isharar da ce a tasira sallam ya tafi a kinka a ƙoron wasu mutane za su amfana da kai domin za ka ce duk ka dawo da sun sun cibbanci sun hambaye sannan wayo zarra yake a ƙoron waɗanda kuma ba su bi ba ya sassare su da kai mun takobi ka zo mun zarra ke ne sun ji dashin ka wasu sun ji dashin ka wasu kuma sun ji dashin ka ويمر ببعض آخرون اللهم اغفر لأصحابه وكتبه وقال الله تعالى الله تشري ك ك ك ك كشوتد كشوتد وصحابينا هجرتهم هجرة الناس ولا تردهم على أقاربهم معناه تقبلهم هجرته يتسوك هجرة زوا مكة كي يسافر الشعوى ما هجرة سبيل سكون هجرة مكة سندر وبلاد to Allah ka zartar musu da hijirarsu kada su yi sha'awar su ban zaman da su dawo shi da Allah da ba Allah da ne musu kenan yace Allahumma min kasabi da rabbukum kada ka juyar da su wa da ala aqalu bisa da bayan bayan su abinda suka bari na zaman Makka tunda sun bar shi saboda Allah da manzo Allah to su shuɗi a kan haka kasu su dawo ma'adin su ya kira لكن البائس سعدهم فضلا لكن البائس سيد وتنجيكم ويتفضل الجهاد مولى الجهاد سعدهم قولا يمسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في مكة شيني وندا من الله صلى الله عليه وسلم في توسع ما dan ya yi wufati a maka an ce ya musulunta isa mai na hijira ba har yi wufati za ka maza ana ke tausaya mashi ko kuma a'a ya yi hijirar a wata riwa dawo waye za ta ɗan su zuwa ba da sun yi ko sai ba za ka yi shi yarsi da wasu kuma ya zama Muhammadu Makka to wannan kaga yarsi da wasu kuma ya zama Muhammadu Makka shine dalilin da Imam Bukhari da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjuma duk tsawon shi ba muhammad shahid a hadisi wannan magana shine babun rasan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa'ad ibn khawla wannan kaga daga cikin darussan da yake karatu yana nuna muhimmancin zuwa ga yawan lafiya daga al'adar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa ga yawan lafiya manzon Allah sallallahu ta'ala zuwa ga yawan lafiya kuma yana muhimmancin zuwa ga yawan lafiya mara lafiya ko huda da musulmi har yahudawa ba za mu tsara da su akwai mai yahudan da yana zuwa kazanta a yadda ba za ta ke wucewa kwana biyu ba za ta yi kazanta ba sai ce na bar ganin kazanta da nake gani ana zuwa sai aka ce ya rasulullahi ai bai zuba ba bai da lafiya shi bai da lafiya ta tashi mutum ku gani shi sabai ba su karka an zuwa sau ne da yake shi ya ce ai ban san ba ka da lafiya ba sai abin da aka saba zuwa na gama gani ba sai na tambaya sai aka ce ba ka da rana sai kuma ta kawo shi ya ce kai yanzu duk cikin ta wannan da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ta sa annabi ya ji haushi ya ji sanne shi ba har ma bai ma kula da shi ba bai ma da lafiya ya taso cikin tawagar sahabbai ya zo ya ce ya gaji sai ce shan Allah ya yi da wa shan Allah Muhammadu Rasulullah kuma karamin yaro shi ma bai rufe yana zuwa da Allah sallallahu alaihi yana manzo Allah kirma karamin yaro ne kawai yana manzo Allah kirma kwana biyu manzo Allah kirma ne aka ce wai ina yaro dan ne mai zuwa da yana fara kirma ne manzo Allah sallallahu alaihi ja Rasulullahi da dadi zan ce tashi ji mu da shi aka tashi aka je aka je da shi manzo Allah ya tafi cikin yanayi na hijaba ma'ana yana tabbata zai ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah sai ya kalli Allah sa su da kalli baban shi baban shi biyu sai ya kalli baban shi ya kalli baban Allah sai baban shi ina ya bani ya ta buge shi sai ya ce a ɗi abul kasim ya ce kai wa abul kasim ne ya abin da ya ce ka ce ya ce ashhadu an la ilaha illallah فقال أشهد أن لا إله إلا الله شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله yana faɗa haka ya cika haka wanda Allah ya tuna kushi ta kira su Allah ya zama ya cika kuma kada mu su yi cin haba yanzu yanzu muka tafowa yanzu yanzu Allah ya tsabar da shi da rubuta Allah ya kyanta dambi ba zai yi murna farin ciki ba Allah ya kyanta wannan bawa kawai don haka Allah ya tsaro da mu dan kyanta wannan bawa na da shi da mutum wannan a al'adun da sarrafa ne da marar lafiya sannan kuma da gaske abin da ke karantarwa abin da dukkan ayyuka ta tafi a kan shi na cewa dukkan wasiya gaba ɗaya ta kunsu a cikin sulhun dukiya wasiya ba za ta yi sulhun dukiya ba mutum ne yake da dukiya ya ce ina yau fati dukiya ta a diba a gina masallaci a gina makaranta a gina rijiya a tallafa ma watan almajirai ayi kaza ayi kaza akwai wannan uwa na shi bai gane shi sai ce a sai mishi gida gidan haya ne je su zano inda abubuwa to yanzu ya zo za a lissa farka a yanzu sai a yi listin dukiyar da ya bari nawa ce ya kai lissafin dukiyar da ya bari nawa ce sai aka safaro to duk abin da za a yi na wasiyyar nan cikin kashe ɗaya cikin uku da cikin sosin nan za a yi wani saboda gini ga wannan watan a hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam na as-sulhu was-sulhu kathir ko as-sulha was-sulhu kathir to aka rubuta shi as-sulha was-sulhu kathir ko as-sulhu was-sulhu kathir ina da cikin darussan da yake karantarwa to
باب ما ينهى من الحق إلا المصيبة babu ma yunha min al-haqqi illa al-musiba wannan babi yana bayani akan abin da aka hani wato na afta kai lokacin musiba in musiba ta musiba mace ta afta kanta to wannan manhiyi ne shan abin da shi ne za ka ce babu ma yunha min al-haqqi illa al-musiba ai babu nahyi من الحجمات المصدرية abin da yake masdariya duk abin da ma din da da ita da abin da ke bayanta ana kawo masdariya da masdari sai ake mata ma masdariya ba kaga in ka ce babu ma yunha ba na kawo babu nahai nahai masdari ya tsaya masdari ma yunha to kaga ma din ce masdariya to shi ne ana yin cewa ba da mazariya ce sai ta ba da ma'anar babu nahi inda halki inda musiba babin hanin shari'a daga aske gashi lokacin faruwar musiba lokacin faruwar musiba mace da aske gashin kanta wannan haramun ne kuma wanda yake da tsananin haramci fara da kuma musa
وقال أبو موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بردة أبي موسى رضي الله عنه قال وجاء أبو موسى وجعا شديدا وغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال ألا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالحة والحادقة والشاقة
قال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخيرة حدثه قال حدثني ابو ابو بردة بن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأته في هجر امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم من الصادقة والحارقة والشاقة فأنا الحديث عن أم موسى يا قال يا شيخ هذا الإمام البخاري رحمه الله يجري بدون التحديث وكتبان من أخبرنا وهو حدثنا جد أقول رواية يجري حدثنا الحكم حكم يا ذنبتهم إمام الحافظ بن حجر وحميد وحميد ومن حدثنا الحكم دون أن تكون يوشي قال مدرس قال مدرس يجي حدثنا ابن حمزة يجي ابن حمزة يتقدم على عبد الرحمن بن جابر يقول عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيرة يجي ذنبي قاسم بن مخيرة حدثه ya zantar da shi kala ya ce ta sani abu burda ya ce abu burda ya zantar da ni abu burda ta kuma abin musa dan dan abu burda dan dan abu musa kashari radiyallahu ta'ala anhu qal abin da yace wa ce a abu musa abu musa kashari ya rashin lafiya waja'an rashin lafiya kawai sau shi a yi har ya kai yana suma wara na وجعا وجعا شديدا من ذلك فغشي عليه سير مسموما ورأته في هجر امرأة من أهله كيشي يا سادة كي da cinya ɗaya da gaba daga iyalan gidan shi iyalan gidan shi ko ƴan uwarsa ce ko matarsa ce ko kuma ƴarsa ce sai dai ce bi hajarin mura'atin min ahlihi falam yastati an yurda alaiha shay'an falam yastati bi samu daman an yurda alaiha shay'an ya yi wani wasu da magana wasu ko da halin da yake cikin tsanin na rashin lafiya ko magana ban da bayawa falam ma afaka lokacin da ya farfado daga tsumarsa qala ce ana qari'un mimma qari'a min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lallai ni na kota babu rana da duk abin da annabi ce ba ruwan shi da shi duk abin da annabi ya rubuta gaba da hadin ni ma na rubuta gaba da shi Allah ba ku sahabbai ke da ni ba ka gani yana cikin halin gab da zai ubati cikin tsananin rashin lafiya da gogayya ta ciwo da tsananin ciwo amma dai abin rufansa abin goyin shi abin kallon shi madinin shi a cikin rayuwa damuwa sai da wasu tsananin wasu sahabbai ce ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya ce da ta yi cewa ana bari na kuta min mambari a kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wanda duk wanda ba za ta ce ba ruwan shi ne shi ba ba ruwan shi to kaga kenan yana ma iyalansa kan dawo yana ma iyalansa kan dawo to zai wakati to da haka kada wani ya aikata wani aiki wanda aikin da ba can maza Allah ya ce ba wajen da aiki kuma ni ma ban da hannu ban ce ayi ba ban da hannu kuma ban yadda ba kuma na farka kuma na tsawata za ka yi abin da zai na yi kaga saboda wancan hadisai da suka gabata na magana yi a gaban mai bi bukari da hadisi a yau shi ne sai yi ce inna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shi fadace ne ga abin da yake so ya faɗa amma sai da ya daure ta da hajjul mustafa shi ne kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-sariqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bari'un ya kuta min as-sariqa da duwar da take mai gurura ya mutu wayyo ita ta bada kalan da shi za ta ci ba ruwan shi da ba ruwan shi da ita ma'ana ba ta bi musulunci bane amma ba ta cikin tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk abin da ta yi can ita ta yi makanta ba wannan da wannan sai wa kanta haka shi ne bari ko min as-salika as-salika wanda take daukar sauki da kuka in an mutu wani zarar da da to shi ne salika ibn arabi yace as-sarfu dhabbu wajhi bugun fuska in an yi musiba ta musiba an mutu a rika daukar tafi ana marin gudu ke ana marin fuska to mai wannan aiki ita ce swadika mai marin gudu ke saboda musiba to kaji wasu mafi ce swadika mai ɗaukaka sauki da ruwa da muka wal hadika sannan kuma annabi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi ya ba ruwan shi da mai aske gashin kanta saboda tsananin musiba za ta aske gashin kanta saboda tsananin musiba wa shaqa da mai kece tufafi ko kece aljibai saboda musiba yawan musiba ko bai to duk annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ba a ruwan shi da su to ni ma abin wanda duk an dauka sai ce ba ruwa ba ruwan shi da shi ni ma ba ruwa na da bai ni ma ba ruwa na da bai kaga kiran yanzu shi ya kuta ya kuta ko an musaku wa alikun nara wanda al-imam bukhari ya buɗe wancan babi na na al-bukaw al-mayyit ko yu'adhabu al-mayyit bi bukai ahlihi alayhi wanda da wannan ayyawa ko an musaku wahdi ma shi ya san dole don ya faɗa musu abin da shi ya tsaro ya faɗa musu wadin da mazalla ya ne wato ya kuta gaba da su ko shi ba ya tsara da su sun zama da ya san ya kuta gaba da su
باب ليس منا من ضرب الحدود
باب ليس منا من ضرب الحدود wannan ba shi kuma yana magana akan wanda bi ya ba da kullu da suka tsare shi bi a kan shi bai cikin zurin waɗanda suke kan sunna da shiryawa ba za ka saba ba ta asar ba ne su bin nawa ko islami bai cikin zaɓi da musulunci a rashin kirkiyo a zai kan tabarki na sunna a nabi sallallahu alaihi wasallam zai kan tabarki da shiryawa na Allah sallallahu alaihi wasallam in ana magana zurin shi ne yi bai ciki
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن العامش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه. وان الحديث محمد بن بشار يا بن تمويل بن البخاري حدثنا عبد الرحمن yace Abdurrahman ya zantar da mu qala haddathana Sufyan yace Sufyan ya zantar da mu shine wato Sufyan sauri shi kuma yace Adil Ahmad ya ji daga Ahmad eh Sulaiman al-Ahmad Alhamdulillah Alhamdulillah bin Murra shi kuma ya karbo daga Abdullah bin Murra an Masruq shi kuma ya karbo daga Masruq al-Ajda an Abdullah radiyallahu ta'ala shi kuma Masruq يا جد عمر بن مسعود ويدعنا كما تبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود شيخ ما جد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود duk wanda musiba za ta sa ba yin rubuki laisa bin na bai cikin bai cikin gurin shirya ta in ba da sallallahu alaihi wasallam wa shaqqal juyuba ko kuma mai keta juyuba a jibai saboda musiba wa da'a bi da'wat jahiliya ko kuma mai kiranye da irin kiranye da na mutanen jahiliya ya waila wa musibata da irin waɗannan kalmomi na jahiliya to duk mai faɗa ɗaya da cikin waɗannan ko mai aiki ɗaya da cikin waɗannan laisa minna bai cikin duniya yana magana jama'a ta laisa minna bai ciki bai ciki
فاطمة عامل الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة هذا القرآن الإمام البخاري حديث جميل لكن تمام الكلام kuma ana kuma da tarjamomi daban-daban can sai a wani tarjama tare da hadisi ɗaya duk ya kunshi wannan tarjamomin da yake yana in ana maganar alhaq inda musiba aske kai yayin musiba wannan hadisi ya gano shi in ana magana darbul hududi hukum kulluhu wannan hadisin da Allah masudi ya gano shi ma yunha min alwayl abinda aka hana min alwayl na kiran musiba wa da'wan jahiliya da kiran ya irin na jama'a yayi kira watan da musiba a lokacin watan aiko musiba ta sannan kuma ya keta aljibin ya kuma aske gashin kai duk ne ta zama da hadisin hadisul ba da zai kunshi wannan amma saboda yawan riwaya yalwar riwaya da yawan kokarin da shi hadisan da aka daidai amma da malamin da musu saboda yalwar riwaya hadisin ya karɓe shi da mutane daga mutane daban-daban ka gane can ya karɓa daga hakamun musa ya karɓa daga hakamun musa sannan ya sake karɓar hadisin daga mahmud bushari ya sake karba daga amur hassan duka amma in ka lura zai tuke da wa zai tuke da masruku da abdullah da masruku da rarraba haka ne sun dai zai tuke da masruku masruku an abdullah da masruku da rarraba to حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا العامش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ليس من دار الله الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. آه وانا حديثي عمر بن حفص يا من تقدم قال حدثنا ابي بابانا من تبدني شيني حفص بن بيان حفص بن بيان شي كما قال حدثنا الاعمش يجد الامام الاعمش يا من تقدم عن عبد الله بن مره ya zama daga Abdullah bin Murra an masruf shi kuma daga masruf bin al-Ajda an Abdullah shi kuma masruf daga Abdullah bin Mas'ud da Allah ta gare shi radiyallahu ta'ala anhu qal ya da Allah ta gare shi shi qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce in sai da manzarar rubuta duk wanda yake imanin rubutu ki saboda musiba ta faru wa shakkan yuba ko yake da addibai saboda musiba ta faru ودعا بدعوى الجاهلية يكرمي لإكرمي بدعوى الجاهلية ويوسف سبحانه الله وإلى يا مصيبة يا كذا كذا ليس بالله بايع شيء يقول بايع شيء يقول